ومكروها كرها قال يأتي باب فرائض الصلاة باب فرلن صلى باب ندري بياني أكم فرلن صلى وسننها دسنونها وفضائلها دمستحبتها ومكروهاتها دمكروها صلى أبن ديها صلى قوله فرائض جمع فريضة أنت فرائض jam'i ne na farilla jam'i ne na farilla kuma a shar'ance ma talaba ko shari'u fi ilhu talaban jazima abinda wato mai shari'a ya nema aikata shi wanda yake nema ne yanke wa huwa al-muradifu lil wajib shine ake nufi da wajibi inda jamhurin usuliyi a wajen malaman usul amma khilafan lil ahna amma sabanin ahna so ba haka suka fahimci wajibi ba su akwai bambanci tsakanin wajibi da kuma farilla to malam ya ce amma fara'idul wudu amma farallan alwala fa salasata ashara guda goma sha uku ne farallan alwala guda goma sha uku ne amma wa fi ba'adin nuski a sashen bugu kuma wasu suka ce kamsata ashara wanda suka ce goma sha biyar ne kai wasu ma suka ce farallan alwala guda goma sha bakwai ibn bashir ya bayyana a cikin tambe ya ce samaniya ta ashara goma sha takwas ibn rushd kuma a cikin mukaddamar tasa ya lissafa ya ce farallan alwala guda ashirin ne kai an faɗi waɗansu maganganun da ba haka ba amma wa kullu zalika radiun ila al-ijmal wa tafsir duk waɗannan kakkasawan wannan ya ce goma sha kaza ne akwai yadda wani ya haɗe su wani kuma ya rarrabe su ya ce wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sani mala ya ce ka sani Allah madaukakin sarki ya datar da mu zan tuttuka a kan sallah wato musamman a nan mazhaba ta malikiya a wannan littafi na kusa-kusa cewa ya ce guda goma sha uku na farko an niyyatu niyya niyya kuma bigiranta zuciya ne ita niyya bigiranta zai zuciya ne me ake nufi da niyya bi an ya kasu da musalli kalbahu a dukkan fi salatin muayyana mai sallah ya yi nufin shiga cikin sallah da wannan sallah da zuciyarsa wannan sallah ayyanan nan wato ya san takamammiyar wace sallah ce saboda haka in an ce anniyatu lugatan alqasdu abinda ake nufi nufata wal jazmu ala fi'li shay'in muayyan ka yanke hukunci zaka aikata wani abu ayyananne wastilafan a wajen malamai hiya al-iradatu mutawajjihatu nahwa al-fi'li ibtigha'an liwajhillahi ta'ala wa imtithalan li hukmihi ya ce shi ne kai nufin fuskantar wani aiki don neman yardar Allah kana mai ƙoƙarin suka ce babu laifi dan yayi furuci kamar yadda shehu khalil rahimahullah wa laqaduhu wasi'un shi kuma cewa ya ce a furta niyya din duk abu ne wanda yake wadatacce saboda furtawan ba zai cutar da kai ba amma wasu ka ce a niyya ne furtata bid'a ne kamar yadda qalal kashnawi rahimahullah wal hasil anna an-nutqa bin niyya makruhun wa bid'atun yace furci da niyya makaruhi ne kuma bid'a ne إلا من كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك sai dai wanda waswasi ya yawaita masa amma shi ya halasta ya yi haka an halasta masa saboda yawan waswasa amma in bayan haka ba makaruni ne kuma bid'a ne wai me yasa aka halasta masa lidafni ma alaihi min alwaswas dan ya ije ya tunkuɗe abin da yake kansa na waswasi to da haka niyya kamar yadda aka faɗa a cikin ahalari anniyatu muqaranatin li takbiratil ihram niyya abar gwamawa ce abar rubanyawa ce da kabbara harama la yajuzu al-fasl bayna an-niyya wa takbir baya halatta ka rarrabe tsakanin niyya da kabbara lokacin ka ce ka ɗauki kabbara daban kuma ka kulla niyya su ake lokacin da za ka ce allahu akbar na kabbara harama ka halarto da niyyar da sallar da za ka yi a zuciyarka ka san wace sallah za ka yi mala ya ce falau ta akharta bi kasirin babala da za ka jinkirta wato niyyarka da lokaci mai yawa sallar ta baci hakanan kuma da za ka gabatar da niyyar kafin kabbara harama shi ma sallah ta baci amma in lokaci kaɗan ne aka ce khilafu an yi sabani kamar yadda shehu khalil rahimahullah yake cewa wa batalat bi sabqiha in sabra wa illa fa khilafu to sallah ta baci idan ka riga yin niyya kafin kabbara haram so ake kagwa masu amma imam ibn rushd ya ce al'asafu an taƙadduman niyya qabla al-ihram bi yasirin ja'izun ya ce abin da ya fi inganci ka gabatar da niyya kafin kabbara harama wani abu ne halastacce ya halasta kal wudu'i wal ghusli fi marhabin kamar alwala ne da wanka a marhaban dan lokaci kaɗan babu wani matsala sau da haka abu na farko kenan anniyyar niyya farilla ne bayan na biyu sai wa takbiratul ihram da kabbara haram ai at-talaffuz biha mutum ya lafazi da ita bi an ya kula mutum ya ce wa bi an ya kula musalli Allahu akbar wala yujzi ghayruha fi mazhabi malik amma wani kabbara bai halasta ba bai isa ba a mazhabar imam malik khilafan lishafi'iyya lishafi'i sabanin shafi'i shafi'i fi kabiru wal akbar a cikin kabbara din kabbara harama wa abi hanifa da kuma abi hanifa fi sa'iril alfaz a cikin lafuzan sauran lafuzan littazim wanda suke nuna girmamawa su hanafiya suka ce za ka iya shiga sallah da subhanallah ko alhamdulillah amma malikiya suka ce a dole sai dai ka ce allahu akbar allah mai girma wallahu ta'ala alam sau da haka ba a shiga sallah ba tare da wato kabbara harama ba a mazhabar ta malikiya dole ne sai ka yi kabbara harama ka shiga sallah lokacin da kake kabbara harama kuma lokacin ne za ka gwama niyyarka ka hada da niyyarka wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbara harama kaga anan da yawa mutane suna kuskurewa sai mutum ya zo ya samu an shiga sallah liman ya yi ruku'u yana zuwa kawai sai ya kabbara sai ya tafi ruku'u to wacce kai kabbara harama kai ko kabbara tafiya ruku'u to nan ya dace in ka zo ko ka samu liman ya shiga sallah sai ka tsaya ka saƙandamtu ka ce allahu akbar sannan sai kuma kai kabbara ta tafiya ko amma in kai baya ɗaya in aka yi rashin sa'a kawai kai kabbara tafiya ko kai ka ka bar farilla sallar ka bata cika ba dama dama a ce da ka zo niyyar ka kabbara harama ce allahu akbar to ka kabar ta tafiyar kowannan sunna ce baya ɗaya babu komai a kanka to yana da kyau ɗan uwa a kula in an zo an shiga sallah cewa aka ce fama a darakun fasal abinda kuka riska ku sallata wa ma fata kun fa'atin abinda ya kuce muku kuma ku cikata abinda ya kuce muku ku cikata saboda haka in ka zo ka samu an shiga sallah kar kai kabbara ɗaya kawai ka bi liman yi ƙoƙari kai kabbara harama sannan sai kuma ka yi kabbarar tafiya kuma an fi so a tsaye ake so a yi ga wanda yake da iko in dai a sallar farilla ne وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا أما النافلة يا halatta ga wanda zai iya yin sallah a tsaye kuma yayi sallar nafila a zaune wala hu nisfu ajrul qa'im amma yana da rabin ladan wanda ya tsaye wa yajuzu an yadkhula jalisan wannan sharhi nake karanta ya halatta mutum ya shiga sallar nafila a zaune wa yaqumu ba'da zalika bayan haka ya tashi awaye da kula ha ka'iman ko ya shige ta a tsaye wa ya jilisu ba da zalika ka fara sallar a tsaye sai kaga akwai matsala to ya halatta ka zauna ka ci gaba da sallah a zaune ta nafila ko ta farillan nema illa an yana kula ha bi niyyatil qiyam fiha fa yamtani'u julusuhu ba da zalika sai dai in ka shiga da niyyar sallar za ka yi a tsaye ta nafila to nan kan an ki ka zauna bayan haka kamar yadda malam abdurrahman al-akhbar ya yi bayani to akwai wayansu hukunce hukunce na masboki fil ihram talaqasu fiha ma yani ga hukunci na farko in kabbara lil ruku'i wa nawa bihi al-ihram ajza'ahu khilafan lishafi'iyya a mazhabar malikiyya da ka zo ka samu liman yayi kabbara ya tafi ruku'u in kabbara lil ruku sai kai kabbara na ka tafi ruku amma niyyarka ihrami kai kabbara harama ne to sallar ta isa maka ya ya halatta kai haka amma ban da shafi'iya shafi'iya suka ce bai yi ba in kabbara lil ruku in kai kabbara din tafiyar ruku walam yanwi bihi ihram amma ba kai niyyar kabbara harama ba tamada za ka ci gaba da sallarsa sallarka mura'atan lil khilafi thumma ada amma fa za ka sake sallar saboda ka bar farilla tambaya mas'ala ta uku illam yukabbir lil ruku ba kai kabbara dan tafiya ruku ba walal ihram ba kai kabbarar harama ba faqat wabtada as-sala ka fara sallah to ka kabar farilla kabbara harama farilla ne aiwa domin kabbara haramar farilla ne duk kabar farilla ne ina sallah ta yi ba ta yi ba ba ka da lada in kabbara likifti ta yi in kai kabbara ta buɗewa sallar kabbara harama wa huwa ya zanna annal imamu kada kabbara kana tsammanin liman ya yi kabbara shi kuma bai yi ba sun makabbara liman ba da zalika liman sai ya kabbara kamar an tsaya a sako sai kawai kai kabbara kana tsamman liman ya yi kuma bai yi ba sai kai kama ba ma abu ka ci gaba da sallah da shi wala mu kidi takbira ba kamar mai takabbara ba a ada salata zaka sake sallah idan ka riga liman kabbara harama sallah ta baci in ka riga liman sallama sallah ta baci sai dai in ka sake kabbara ta harama amma wala ya taji ila taslim ba sai ka yi sallama ba kawai kabbara za ka sake an fahimci wannan to malam ya ci gaba da cewa wa takbiratul ihram wal qiyam laha wa qira'atul fatiha da karatun fatiha karatun fatiha shi ma farilla ne wa qira'atul fatiha karatun fatiha shine na kuɗi kenan wa in sirran bi harakatin lisan ko da a asirce kake yi to harshen ka za su na motsawa karatu a asirce nan ma yan uwa su gane ba wai gum za ka yi kai shiru kana tunani ne tunani kake in kai gum da bakinka dole sai la- harshen ka yana motsawa shine kake karanta fatiha kaga ina yi ba kwaji amma harshe na yana motsawa a asirce liman yana kana- karatu a asirce kai ma za ka na karatu a asirce amma in yana yi a bayyane za ka saurara ka ji karatun limamin ka a bayyane karatun ka ne shi yasa malam ya ce sai harshen ka ya motsa kama kala imam malik rahimahullah wala tujzibu alqira'atu fi salati hatta yuharriku biha lisanu karatu a sallah baya yiwa sai harshen ka ya motsa ba wai sai ka ji yadda kanka ba khilafan li shafi'iyya su shafi'iyya sharadi ne sai ka ji yadda kanka sai ka ji da kanka kana karatun kai da kanka kana yi kana ji kunnen ka yana ji to haka suka ce amma malikiya suka ce a za ka na yi ne kana motsa harshenka kana karatun ko da baka ji yadda karatun a kunnenka ba amma dai kana karatun amma wani malami alkharshi ya ce wal aula abin da ya fi mutum ya ji yadda kansa wato waɗansu harufan abin suna fita sau da ka fatiha wajibi ne alal imam wal munfarad ga wanda yake sallah liman da kuma mai sallah shi kadai dunal ma'mum banda ma'mum fi mashhuril mazhab amma abin zancen da ya fi shahara a mazhaba Ala Yahaya bin Yahaya al-Laythi Yahaya bin Yahaya al-Laythi yake cewa sami'tu Malikan yaqulu al-amru indana an yaqra ar-rajul wara al-imam fi ma la yajhar fihi al-imam bil qira'a abin da al'amari a wajen mun ji Imam Malik shine mutum ya karanta Fatiha a yadda liman baya bayyana karatu ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة أما اللي من ينا بين كراتو أبيني to kai ma mu saurarawa za ka ji karatun liman karatun ka ne amma yayin da yake karatu a asirce kai ma za ka dinga karatu a asirce ba za ka yi shiru ba na wannan shine maganar da tafi zama daidai tafi dacewa idan liman yana karatu a bayyane to kai ma za ka yi karatu a bayyane idan kuma baya karatu a bayyane a ɓoye yake in yana karatu a bayyane za ka saurara ka ji in yana karatu a asirce za ka yi karatu saboda karatun fatiha wajibi ne wal qiyamu laha da tsayuwa domin karatun fatiha war ruku'u da ruku wal qiyamu laha aka ce da tsayuwa domin karatun fatiha fi haqqil imam wal fasli a haƙƙin liman da mai sallah shi gare wa amma al ajiz an al qira'a fala yajibu alayhi amma wanda ba zai iya karatun ba wajibi ne a kansa ba wa kadhalika al ma'mum fa yaqumu li ajali al ihram war ruku la la zai tsaya da imamu dan kabbara harma don kenan kai ne kake bin liman sallah da ka zo ka samu har ya karanta fatiha ya shiga sura kawai kabbara za ka yi ta harama ka shiga sallar ba sai ka karanta fatihar ba liman ya karanta ma tsayuwa domin karatun fatiha war rukuku da kuma rukuku shine mutum ya sunkuya ya yi rukuku so ake da wuyanka da bayanka su daidaita a wajen yin rukuku kar ka yi ka yi slopin sosai ka sunkuyar da kanka yadda za ka gangara ko kuma ka daga kanka sama so ake in kai rukuku za a iya dora ƙwarya a bayanka ta zauna da ruwa a cike bai zube ba na na eh na to kun ga ai kamar a kabbar kabbara harama yadda ake da hannu zaka Allahu akbar zaka kabbara ka daidaita hannunka daidai da kafadarka wani lokaci ka daga shi ya kai daidai da kunnuwanka mun fahimta ko tsayuwar kuma so ake yi ka fuskanci alƙibla a yatsunka kar kai bi da su ka miƙar da su yadda za ku haɗa safo digadiganka da na wannan an fahimta ko ruku'u kuma shi kuma za ka buɗe waɗannan yatsun naka ne ka kama gwiwoyinka sannan kai ruku'u mun kwatanta a lokacin da muka yi sifatar sala a bayan azumi sannan kuma mun yi littafin talakai sifatar sala a nan masallacin la'alla da yawa ba sa nan a lokacin tun a farkon loto tun a farkon karo saboda haka wannan shi ne tsayuwa domin wato karatun fatiha da kuma yin roƙo to roƙon nan so ake yi kar ka sunkuyar da kanka ya tafi ƙasa kar kuma ka ɗaga shi ka daidaita shi da kanka da bayan ka su daidaitu ta yadda in an ɗora ƙwarya a kai a bayan ruwan ba zai zube ba to haka ake so ka yi roƙo warrafa minhu da tagowa daga roƙo idan ka ɗagowa daga rukun nan ma za ka samu wasu sulu suke yi daga ruku'u kawai sai su wuce su tafi sujada ba sa ɗagowa alhali in za ka ɗago daga ruku'u in ka ɗago za ka ce kai mai sallah kai ɗaya ko liman sami allahu liman hamida in ka miƙe sai ka ce rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu kace hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi wannan shine mafi karancin abin da zaka faɗa in ka dago daga ruku akwai kuma wasu addu'o'in ma masu tsayi in aka zurfafa za a gani bayan ka yi wannan sai kuma ka tafi ka yi sujada lokacin da wani sahabi zo ya samu an yi ruku ya zo ya kabbara ya ruku da aka dago ya ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'jiza tasa yana kallo ta baya kamar yadda yake kallo ta gaba idan yana sallah da aka idar ya ce waye na ji yayi waɗannan kalmomin ya ce ni ne manzan Allah ya ce to na ga mala'iku an nuna mala'iku goma sha biyu suna rige-rige rubuta maka ladan haka kun ga lada ne mai yawa amma daga ruku'u kawai sai ka yi sulu ka wuce sujada a sai ka ɗago daidaituwa daga ruku'un farilla ne in kai gub-gub hoton kurciya bai yi ba saboda haka warrafa umin da dagowa daga ruku'u farilla ne wasujud da kuma sujada sujada kuma ba iya goshi ake ɗora ba goshi da hanci gaba ɗaya ne da goshi da hancinka za ka ɗora a ƙasa kuma an fi so ka yi a ƙasa ya halatta ka yi akan kafet ko tabarma amma al-afdaliya wanda ya fi shine kai sujada a ƙasa ɗora goshinka a ƙasa to wannan shine abin da ya fi bayan wannan fa in kai sujadan nan su ake yi ka nesantar da hannayenka sai dai in a safu kake wato ana so ka buɗe hamatar ka haka amma in a safu kake ba za ka yi da za ka takura wani gefen ka ba musamman in kana sallah kai dai za ka buɗa mun fahimta ko kar ka matse yanin naka a haka za ka ɗan buɗa shi ka sa goshinka da hancinka wasu za ka samu irin yadda kulya take kwanciya ko kare ko namun daji sai su shimfiɗa saboda lalaci wannan bai yi ba so ake hannayenka ka ɗaga su haka sannan kuma a sujadar ma ba takura jikinka ake so kai ba ana so ka yi sujadar ta yadda ɗan wani abu zai wuce ta ƙarƙashin abu na ɗin naka haka ake so shi ma hannayen kuma so ake a sanya su daidai da kunnuwa ko daidai da kafaɗa kuma su fuskanci alƙibla a sa goshinka da hancinka a ƙasa sannan ka yi tasbihin da aka ce ka yi ya halatta ka yi addu'a a cikin sujada domin wanda ya yi sujada a lokacin yana kusa da ubangijinsa sannan warrafa minhu da ɗagowa daga sujada wani shi ma in ya zo sujadar in ya yi wai sai ya yi hoton kurciya wannan sujadar ba ta yi ba in kai sujadar sai ka tashi ka ce allahu akbar mafi karanci ka ce allah rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli ko kuma ka yi addu'ar mai tsayi wannan ma kaga da yawa ana sakaci a wannan sannan sai aka ce eh ya normal kayi sujada ka hannunka yana kan cinyoyinka ka ce hamdan ka Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni ko kuma ce ka ce rabbi ghfirli rabbi ghfirli sannan sai ka koma kuma kayi wato ruku a kayi sujada saboda haka wannan sujada da dagowa daga sujada farilla ne na shine sai aka ce warrafa minhu wal julusu min al jalasati al akhira da zama zaman karshe bi kadarin salam gwargwadon yin sallama wannan ma farilla ne wassalamu wassalamu da kuma sallama al mu'arrafu bil alif walla wacce aka santa da alifun da lam nan ma a sallama sai kaji wani ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum a sallama ta farla ba za ka ce salamun alaikum ba amma a sallama ta mutane in ka zo ka samu mutane za ka yi ce salamun alaikum ko assalamu alaika kai dai ne shi dai ne amma a sallama ta farla sai dai ka ce assalamu alaikum nan ma akwai siga hudu ta sallamar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kuma kai kwaya ɗaya tal assalamu alaikum wannan siga kudin duka ya halatta ka yi so ake ka nau'anta wata rana kai wannan wata rana kai wannan kar ka daskare a kwaya ta to wannan sallama da alif da lam da assalamu alaikum wa kumani na da nutsuwa so ake in kana sallah ka kasance kana nutse a nutsa kake yi shi yasa ake so da Allah in za ka yi sallah ka sa wayarka a silent ko ka hau jirgi ko ba ka wani duk wanda zai neme ka kana gana da ubangijinka domin mai sallah yana gana da ubangijinsa ne yaya muke wasa da girman ubangiji ubangiji shi ne ya halicce ka yace ka bauta masa sallan nan ita take sila tsakanin bawa da ubangiji yanzu in ka je ganin wani babba wayarka ko ana kira ba za ka iya ɗagawa ba za ka yi ƙoƙari ma ka sa ta a silent ko ba haka ba ne tun kafin ku shiga maza ce to kowa ya sa wayarsa a silent sai ka sa ko ka kashe ta ma gaba daya amma sai ka zo sallah wai kana expecting wani call yana da mahimmanci ko oganka ne ko wani waye ɗinka zai kira ka sai ga tana ta ringin wai ba za ka iya dagawa ka kashe ba to yana da kyau in ka zo sallar ka sa ta a sale ba ka ma ji kiran ba in ka idar ka bi kiran da wanda ya kamata ka bi Yawon malam, wajen zama ba, ya mutu ya kamata ya zama.
na za mu zo kansa yawa za mu ɗaukarsa wal i'tidalu da daidaito to a nan za mu dakata in allah ya kai mu satin sai mu dora akan as-sunan eh, sunnonin